بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا الخميس غران جمعة شدا غوة الرجب hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1442 ya yi daidai da sha takwas ga watan biyu shekara ta 2021 miladiya muna cikin tafsirin suratun rum mun kwana a aya ta 27 yau za mu tashi aya ta 28 insha Allah wannan sura tana mana magana akan tabbatar mana da cewa ba mu da abin bauta da cancanta sai Allah kuma shi kadai ya kadaita da abauta mushi kamar yadda ya kadaita da halitta ya kawo mana ayoyi masu yawa da za su nuna maka matsayin ubangiji cancanta shi da bauta kadai tashi kai ne kake daga saboda haka nan bayan waɗannan ayoyin sai Allah ya nuna mana shi ne yake da misali maɗaukaki a cikin sammai da ƙasai kamar misalan da aka yi ta bamu da wanda za a bamu nan gaba Allah ne ke da misali maɗaukaki to sai ya kawo mana wani misali don ya nuna mana nesa ta zo kusa yadda za mu ƙara ganewa matsayin lalle haƙiƙa duk wani da za a bauta ma bai cancanta ba Allah ne kaɗai ya cancanta da bauta kamar yadda ayoyin baya mu da kanmu tambayoyin da Allah yake yi mun yi ikirari mun amince waɗannan ababe da Allah ya zana ba wanda ya yi su ba Allah ba kuma bai yi tarayya da wani wajen yin su ko ya nemi gudunmawar wani ko ya nemi kamawar wani babu wannan shi kadai yayi kayan shi ba gudunmawar kowa to yin ko haka ne shi kadai ne zai ba halitta doka ya haramta mata ko ya halatta mata to dan amana karin bayani sai Allah ke cewa daraba lakum masalam min anfusikum a'udhu billahi minash shaitanir rajim daraba lakum masalan min anfusikum هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم ذا كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون لقوم يعقلون الله كتوى ضرب لكم مثلا ga misali da Allah ya sanya ku mutane wannan misalin an yi shi ne a kukaran kanku ku auna ku ga haka za ta yi shi yasa ce min anfusikum a karan kanku Allah ya sa muku misali hallakun min ma malakat aymanukum min shuraka'i min shuraka'a shin akwai wani daga cikin ku wanda yake da tarayya da shi da yaran gidan shi yaran gidan kabarai ko bayi ya zamanto kana da tarayya da su da abin da ka mallaka na arzikinka da dukiyarka akwai wanda yake da wannan babu shi yasa ke cewa fi ma razaqnakum cikin abin da muka arzuta ku da shi fa antum fihi sawa'un ku zamanto ku da su daidai kuke da kai da ba ɗanka ba ba mai dawa maka abinci da mai tuka maka mota ya kai ka ya dawo da mai ma wanki da guga da mai gadi yadda za ka je ka sa hannu ka ɗauki kuɗi a banki shi ma mai gadi sai ya sa hannu ya ɗauki kuɗi a banki a cikin naka in ya ga dama ya yi gini in ya ga dama ya canza mota don Allah akwai wani cikin masu arziki da aka taɓa yin haka da shi shi ya sa mala yake ce haza masalin da raba hullahu ta'ala da mushirkina wannan misali ne wanda Allah ya buga shi ga mushirkai wanda suke hada shi da wani al'abidi na ma'ahu gairu wanda suke bautar wani tare da Allah alja'ili na lahu shuraka a wanda suke sa ma Allah abokin tarayya wahum ma'azalika su kuma masu sa ma Allah abokin tarayya tare da sun sa ma Allah abokin tarayya amma wannan mu'tarifuna suna masu sani suna masu ikirari anna shuraka abu cewa abokan tarayya da suka sama Allah minal asnami wal andad na daga gumakan da suka yi na laka da na hotuttuka abidul lahu cewa sun yarda su ma bayi ne na Allah sannan kuma mallakar Allah ne kamar yadda su da kansu suke faɗa a cikin wannan ɗinsu talbiya da suke yi su ce labbaika la sharika muna amsa maka ba ka da abokin tarayya sai suka ce illa sharikar huwa laka sai abokin tarayyar da yake naka ne kenan gunki abokin tarayya Allah ne amma nashi ne dama tamlikuhu kai ka mallaki gunkin wa ma malaka shi gunkin bai mallaki komi ba kenan sun yarda Allah ne ya mallaki gunkin gunkin bai mallaki komai ba bai da tarayya da Allah amma shi ne abokin tarayyar da wai Allah ya yi shi a matsayin abokin tarayyar shi kaga wannan duka zantattuka ne marasa amfani shi yasa Allah ke cewa yanzu ga misali an sanya muku wannan misali ta shahaduna hukuma kanku za ku shaidu za ku shaidu wannan misalin da kanku wa tafamunahu za ku fahince shi min anfusikum daga kanku hallakum mimma malakat aymanukum shin ku dinnan akwai ɗaya daga cikin ku yarda ahadukum ɗaya ya yarda a cikin ku an yakuna abdahu sharikan lahu bawan shi ya zamanto abokin tarayya gare shi fi malihi cikin dukiyarsa fa huwa wa huwa shi da bawan da mai dukiyar da bawan su zamanto sawa'un a cikin dukiya wani fihi ala sawa sun yi daidai yadda kai ka iya kashe miliyan ɗaya shi ma ya iya ɗaukan miliyan ɗaya kashe sanda ka ga dama ka canza mota shi ma ya iya canzawa sanda ka gyara gidanka shi ma zai gyara irin gidan da kai in na miliyan ɗari ne shi ma ya ɗauka cikin dukiya kai gidan miliyan ɗari ya shiga yadda ka ce a yanka rago shi ma ce a yanka rago radda ka ce a ma ɗinki riguna ce shi ma a mai ɗinki radda ka ga amarya kana so shi ma ce ya gani yana so da Allah ko mai rada wannan an taɓa yi me ya sanya don wannan kaya mallaka ka ne ba ka da tarayya ba ka yarda ko ɗanka yayyade ga dama ba za ka taka mai birki matakka baka ba ta izinin ta yi duk abin da ta ga dama ba za ka taka mata birki sai ka ce in kuna son wani abu ku bari in na mutu kun ci gado ya zama na yanzu ya zama ba ba na ku bane na wani ashe kaga wannan misali ne da ɗan adam a karan kanshi ya yarda bai san tarayya kai in ka ƙara kutsawa ma yanzu mutum ne ya je gidan shi ya tar da matar shi da wani ƙatu ya ce waye ta ce dakata mai gida baƙo ne na yi wane ne da kuka nemi aure ka kasa shi yau na ba shi kwana ɗaya ai kai wata goma na baka a yi kisan kai ko ba za a yi ba kaga yanka shi za a yi sai in allah ya kwace shi ba za ka yarda wannan ba to yaya abinda ku ba kwa yarda da shi kuma za ku sa ma Allah irin wannan abin da ku ba kwa san wannan abin idan aka sa muku wannan abin an dingirgima da ku to abinda kai kanka kana gani ya zama kaskanci gare ka kuma ka sa ma Allah wannan yayi daidai da irin yadda kafirai suke cewa Allah yana da 'ya'ya mata wa taj'aluna lillahi ma yakrahu kuna sa ma Allah abinda ku kuke kyama ba kwaso menene minal banati na ƴaƴa mata haifi ja'alul mala'ikatal ladina kun ibadur rahmani inasa lokacin da kuke cewa mala'iku ƴaƴa ne mata na Allah ƴaƴan Allah ne kuma su mata ne Allah ya ce a shahidu khalqahum wai su wannan da suke maganan nan suna nan aka halicci mala'iku suka ga mata satakuta mu shahadatuhum wa yus'alun sai an rubuta wannan abin da suka ba da shaida na ƙarya kuma sai an tambaye su ina shaida ina dalili kaga ashe ba zai yi ba a ce abin da baka sani baka ba da hukunci ko abin da kai kake kyama waja'aluha banatillah kuna sanya mala'iku ‘ya'ya ne ga Allah mata’ wa ƙadi kana ahadukum kuma ɗaya daga cikin ku idza bushira bil unsa in aka mishi ce albishir cewa matarka ta aihu amma ta aihi mace zalla wujuhu musawaddan wa huwa kadhib sai da wanto ya bata rai bi huska hitaye murtika yana hushi ya tawara min alqawmi yana boya ga mutanen shi min su'e ma bushura bihi saboda mummunan bisharar da aka mishi yana ma tunanin a yimsu kuhu alahunin ya rike wannan kyauta a matsayin wulakanci ne aka mishi am ya dusuhu fi turab ko kuma ya binne wannan abin a cikin ƙasa yana kyama wani lokaci ku kashe saboda ba kwaso amma abin da ku ba kwaso ku ce kuma Allah yana da shi tilka idan kismatu diza aiko irin wannan rabo na zalunci kuka ɗauki rabon da ba ku so ka ba Allah wanda kuka so ka ba kanku kai ma in rabu ne kai kasar rabon zalunci yaya Allah rabbul alamin zaka siffanta da siffar da kai baka santa kana ganin na ƙasa ce kaskanci ne gare ka kuna jin tsoron su kamar yadda kuke jin tsoron kawunan ku ma'ana yadda su za ta rika shakka ku a matsayin yan uwayen gidansu komi za su yi sun nemi izinin ku kuma ya zamanto kuna shakka su abinda duk za ku yi in kun nemi yarda su babu mai yarda da wannan Allah ce kazalika nufassilul ayati kamar haka dai muke rabe ayoyi muke bayanin su dalla dalla li qaumin yaqiluna ga mutane suke da hankali din mai hankali zai iya fahimta cewa misalin da Allah yake bayyana misali ne na gaskiya mai fito da cancantar Allah da bauta dama Allah ya buga misalai a cikin alkur'ani masu yawa misali kaɗan daga ciki bayan wannan Allah ya buga misali ga wanda suke bautar wani Allah ba Allah ba a sotil an kabuti mun karanta ta baya ko? Allah ya buga misali a suratul hajji ga duk wani wanda ba Allah bai iya halittar komi Allah ya sake buga mana misali a suratul nahali cewa ababen da ake bauta ma wanda ake bauta ma da ba Allah ba kamar mutum ne mai rai da mara rai kamar mai akwai ne da wanda yake baya da akwai kaga misalin su ya nisanta to in haka ne ashe Allah shi ya cancanta da bauta ba kowa ba shi yasa anan Allah yake cewa balittaba alladhina balittaba alladhina zalamu ahwa'ahum bighairi ilm faman yahdi man dhalla Allah wama lahum min nasirin kaga Allah yana yin bayani mubayyinan yana yin cikakken bayani annal mushrikina lalle su mushrikai innama abadu gairu suna bauta ma wani Allah ba Allah bane safaha saboda tsabar wauta da jahilci min anfusihim wauta ce wadda suke da ita wa jahalan da mummunan jahilci shi yasa Allah ke cewa balittab alladhina zalamu bari dai maganar wai suna da dalili ko ba su gane ba ko rikicewa ce suka yi saboda wancan ma ya halitta Allah ya yi Allah ce duk ba wannan su allazina zalamu su mushrikai suna bin ahawa ahum san zukata ne san zuciya ne suke bi fi ibadatihimul andad sanda suke bautar wani Allah ba Allah ba na gumaka bi gairi ilimin babu ilimi san zuciya ne an gani ana yi kuma ana ga akwai wani ɗan riba wanda in kai za ka samu shi ɗan ya ziga ka sai ka riƙe wannan abin baka da dalili Allah ke cewa faman ya hadi man
adallallah man adallalla duk wanda Allah ya batar da shi ai idza kataballahu dalal idan Allah ya wajabta ma wani daga cikin bayi bata to fala ahadun babu wani ɗaya daga cikin duniya kakkab ya hadihim da zai iya shirye da su Allah ya ya wajabta ma mutane bacewa za su yi bai kaddari shiryuwa gare su ba bai ganar da su addini ba wannan riba ba su ci ta ba to di yadda ka kai da iya bayani da hikima gane kadaitakar ubangiji ba za su gane ba saboda mi sai mai rabo sai mai fasaha sai zababban Allah ne yake gane girman Allah to in kaga kai da ka gane ka ƙara yin sujada ta shukuri ka gode ma Allah cewa Allah ya girmama ka Allah ya sanya ma albarka ya baka hankali ingantacce ya ma kyakkyawan tunani kuma cikin masoyan Allah kake da har in aka yi bayani kake gane gaskiya ka gane ƙarya da har in aka faɗi maganar girman Allah kake fahimta idan aka faɗi na ƙasar gunki kake gane na ƙasar shi to wannan zaɓe ne na Allah idan Allah bai ma wannan zaɓin ba duk duniya in suka zama gatanka ne ba za su iya shige da kai ba wa malahum min nasirina su mutanen da Allah bai shiryar da su ba laysa lahum ba su da wani Allah wanda ba Allah ba wanda zai iya taimakon su daga kaddarawar da ubangiji ya musu kaddarawa kauniya almunqiz wanda zai tsamo su daga cikin imuwa da rudani da suke ciki wallahi ba za ka samu ba li'annahu saboda shi Allah ma sha kana abin da ya ga dama shi yake afkuwa wa ma lam ya sha duk abin da Allah bai ga damar ya afku ba lam yakun ba mai iya sashe yi ba in kaga abu ya faru Allah ne ya ga damar faruwar shi da mai daɗi da marar daɗi ganin dama daban so daban Allah yakan ganin damar yayi abu bai san shi yakan ganin damar yayi abu yana so amma aka ce Allah yana son kaza to wannan abu ne wanda shari'a ta yarda amma Allah kan ganin dama haka ganin dama shi ce ya halici shedan ganin dama shi ce ya kyala shedan da rayuwa ganin dama shi ce ya ba shedan kuzari da kokarin bai ragwanci kullun yana cikin aikin batar da bayi ganin dama Allah ne amma ba san sheki ba ganin dama shi ce yayi fir'auna ya bar fir'auna he bai cika rai shi ba babbaka ganin dama shi ne ya ta yanka bayan Allah sanda Allah ya ga dama batar da shi bai gagar ba kenan dan a bar abu ana yin shi wannan ganin dama Allah ce ba yiwuwa abu take nuna yarda ba ce a'a abinda ma Allah bai so yana yiwuwa in Allah ya ga dama cikin mashi'a shi haka abinda Allah yake so yakan yi yiwuwa wani lokaci Allah yana san abin kuma he a ƙiyin abin kuma Allah ya ƙyale wanda suka ƙiyin abin saboda ba gagara za su yi ba akwai sanda Allah zai kama su Allah ta'ala samu dace da haka Allah ne kaɗai ke iya taimakon bawa in baka samu taimakon ba Allah ba ba mai taimakon ka sai Allah ke cewa mi faqim wajhaka lid-dini hanifa fitrat Allah allati fatara an-nas 'alayha
na'am la tabdila li khalqi Allah dhalika ad-dinul qayyim na'am ولكن أكثر الناس لا يعلمون Allah ke cewa fa'aƙin waje haka dini hanifa, ka tabbata, ka tsaya, ka ci gaba da'iman jiddin abada, titir ba dare ba rana, ba lokacin daɗi ko lokacin wahala, lokacin sanyi ko lokacin zafi, kuna da yawa ko ba ku da yawa, kana da dama ko ba ka da dama, duk inda za a kada a raya da kai da daɗi babu daɗi ka tabbatar da ka tsaya akan addinin musulunci sanda hankalinka ke kwance ya kwanta kan addinin musulunci in ana tashin hankali ma to ka tabbata addinin musulunci kana da lahiya musulunci akwai rishin lahiya musulunci a zamanin samu musulunci zamanin rashin ma musulunci shi yasa Allah ke cewa fa aqim wajhaka lid-dini hanifa ay fasaddid wajhaka wastamir ala ad-din alladhi shara'ahu Allah laka ka doge akan addinin da Allah ya shari'anta shi gare ka kai annabi Muhammad zuwa ga al'ummaka min al-hanafiyyati na daga addini hanafiya miƙaƙƙen addinin da ya miƙe zuwa kan gaskiya wanda ya karkace ma kowace irin bata millata ibrahima wanda shine tafarkin annabi ibrahima alaihi salam allazi hadaka Allahu laha wannan tafarkin da Allah ya shiryar da kai zuwa gare ta hanyar annabi ibrahim wanda Allah ya dora annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa kammalaha laka Allah ya rige ya kammala ta gare ka gayatul kamali cikakkiya makurar wajen kaiwa ga cika wa anta ma'a zalika kai dinnan tare da haka ka ci gaba da lazimta bisa tafarki aqida salima wadda take kubutacciya daga banna fitratallah fitrallahi wanda shine asalin tsarin ubangiji da ya kaga halitta akan ta ai khalaqa alaiha wanda Allah ya halitta akan wannan domin fa innahu ta'ala shi Allah fatara khalqahu ya halitta halitta shi ne ala ma'rifatihi akan sanin shi wa tauhidihi da kare da da bauta duk dan adam idan da wani bai zo ya bata mishi tunani ba ko ba a mai wahayi bayar da Allah in ba wani shedani ya dora kan wata manufa ba in dai kawai haka ka tashi ba a ce ma i ba a ce ma karkai ba ka girma ba karatu kowane iri to abinda ɗabi'a ka za ta tafi miƙa kai zuwa ga Allah sai dai yanzu yaya za a yi bautar Allah ita ce baka sani ba amma a ɗabi'a ka a haƙiƙaninka yarda da Allah ita ce haƙiƙaninka wa annahu la ilaha gairu cewa a ɗabi'ar ɗan adam babu wani abin bauta in ba Allah ba haka Allah da ci kowa kamar yadda Allah yake faɗa a cikin hadisul qudsi inni khalaqatu ibadi hunafa'a fajta lahum shaytanu shayatin an dinihim ni na halicci halitta ta ko bayina a bisa tafarki mai kyakki amma daga baya ne shaidanu suka zo suka karkatar da su daga gaskiyar da asalin su kanta suke shi ne wannan hadisi in ka dube shi kamar da manzo Allah ke cewa ma min mauludin yuladu illa alal fitra babu wani abin aihuwa da za a aihe shi ko dan waye sai an aihe shi akan fitra ma'ana tsarin da Allah ya mushi tunanin shi da hankalin shi na yarda da Allah ne fa abuwahu yuhawwidanihi aw yunassaranihi aw yumajjisanihi shi dan adam iyayen da suka haihe shi bisa tarbiyyar da suke in ya tashi yana yaro yana ga abin da suke yi in yahudawa ne sai ya ɗabi'antu da ɗabi'ar yahudanci in nasara ne sai ya ɗabi'antu da ɗabi'ar nasara in majusawa ne sai ya ɗabi'antu da ɗabi'ar majusawa in maguzawa ne sai ya ɗabi'antu da ɗabi'ar maguzawa kamar yadda kasan in aka aihi dabba akwai wadda aka aihi ta da ƙaho a nan duniya take yin ƙahon ko to yadda kowace dabba aka aihe ta ba ƙaho haka aka aihe kowa ba kafirci amma idan ‘ya'yan kafirai ana musu hukunci da uwayensu, ‘ya'yan musulmi ana musu hukunci da iyayensu, a hukunci na zahiri na ido da ido, ɗan kafiri in ya mutu ba za ku je ba ku mai sallah. Amma a lahira su a yara suka mutu, me makomarsu, Allah ne masu domin Allah zai tara su ya musu shari'a akwai mutanen da Allah ke tarawa a gaban shi misali yaro karami da aka aihe shi wata daya kwana biyar shekara daya bai dai balaga bai mutu shi bai yi azumi ba bai yi sallah ba bai yi ba sabo saboda akan shi babu wani alƙalami da in yi abu za a rubuta mai zinihi ko lada ko kenan ba da sabo haka ne in yi lada kuma ba lada ya mutu to in yaje aljanna wace ibada gare shi za a mashi sakamako a kashi aljanna wani lahi gare za a kai shi wuta bayya da mutumin da aka aihe shi mahaukaci to shi bai ma da hankali bare ya yi ibada ko kuma irin wanda bai yi bai gani ya za ka ganar da shi ika za bari kaza bai sani ba bai gan ka ba bai ji ka ba to idan su aka je lahira Allah ya kan tara su Allah ce musu ku tahi wuta sai su kama hanya wasu daga cikinsu sai su tsaya su ce ya ubangiji me muka yi za a samu wuta alhalin mu baka ba mu ba hankali bare mu san kace ai ko kace a bari wannan yace ni ba ni ji ba ni gani haka na rayu ban ma san ba me yake mini dadi mai be mini wanda yace ni Allah ban ma rayan ba sai Allah ce to lalle ba ku da dai amma bayina da wagana kai aljanna sai da na kai su duniya na aika musu manzanni suka kira suka yi imani kuma yanzu idan umarni na ba su suka bi kuma in na ba ku za ku bisce eh sai Allah ce to umarni na ku tafi wuta idan suka yi wani tambaye sai Allah ce to kun ga wanda suka tafi ba su tsaya ba su a wuce da su aljanna wanda suka tsaya suka yi wannan tambaye su akai su wuta sai Allah ce domin waɗancan mutane ma da kuke ganin su annabawa na tura musu da saƙo suka ce musu Allah ya ce ku yi kaza ku bar kaza ba su ganni ba suka yarda labari aka ba su ku kuma kun ganni ni da kaina na ce ku tafi kake tahiya ashe da kun girman ma da jayayya zami domin kun yi waɗancan kafiran kafirci saboda su aike na yi ku kuma gaba da gaba muka shi ya sanya sai an je lahira ake bambanci amma hadisai da dama sun nuna ɗiyan muminai Allah ya kan musu goma shi su wuce aljanna dalilan uwayensu Allah ta'ala ya samu dace to kenan asalin dan adam dai mutumin kirki ne wa yake lalata shi inda ya samu kanshi wannan shi ya nuna tarbiyya tana da tasiri a rayuwa malamai suke cewa al-murabbi kal murabba wanda aka rene shi yana kama da wanda ya rene shi wannan shi ya sanya in ana son a gina al'umma ba da girmansu ake samunsu ba a'a yara ƙanana ake so a samu a dasa musu kyakkyawar aƙida idan ana son kyakkyawan al'umma idan kuma ana son mummunan al'umma to sai a samu ƙananan yara ya dasa musu mummunar aƙida to shekaru 60 masu zuwa sai a samu mummunan jama'a mummunan ƙasa yanzu kun ga tura mulkin mallaka da suka zo suka karantar da mu suka dasa mana mummunar aƙida ta rashin kishin ƙasa da rashin tausayi da rashin girmama junanmu da wulaƙanta garinku da wulaƙanta ƙasarku da raina 'yan uwanku da raina yaranka da rashin jin tausayin al'ummarka sanda waɗannan yara suka girma suka zamanto manyan gobe yau ne yaran jiya ne manyan yau sai ya zamanto duk in ka ji rigima a afirka ake ta suwaye tushen kata 'yan boko waɗanda suka samu tarbiyya musamman su ilimi mai zirhi sun je faransa sun je rasha sun je ingila sun je amerika an ba su babban matsayi sun yi dogon karatu to za su zo ba su ɗauki kowa da mutunci ba kadiba idan ƙasan nan tana da mutum miliyan 20 ka sami mai jin faransanci miliyan 5 iya yawan wanda yake jin faransanci wanda in ka auna yana da bak yana da birebe in ya yi yawa kai mutum miliyan uku haka ne ya yi yawa to ka gane sauran mutum miliyan goma sha bakwai ɗin nan duk ko suwa ne ne ba su da ƙima ba su isa a raba arzikin ƙasa da su ba ba za a ba su aiki a ƙasa ba na amfani ba an kula da su ba ba mutane ba ne ba intelligent ba ne ba su cikin tsari ba su cikin lissahi ne balma diabetic kara zaba ne nauyin ana ganin sun dora ma jama'a nauyi da haka in za a yi labarai ma na ƙasa za a yi bayanin ƙasa da yaren waɗannan mutanen miliyan biyu su za a faɗa ku a muku hasara wanda hasara ba ta kai yadda aka faɗa ba ba kallon ƙasan nan da aka tarjota ga yaren da take ji ga al'ummata talakawa nan su suke da ƙasa su suke sana'a su suke noma su suke kiwo su suke kaza su suke tahiyar da ƙasa a wurinsu ake karɓa haraji a yi komai duk wannan a banza suke yi ba su da haƙƙi taƙaƙa za a yi kana da mutum ɗari ka ce iya mutum biyar za ka ciyar da waɗannan mutum gomiya tara ba su cikin tsarin ka baka kula da su ba duk ƴaƴanka ne gidanka zai zama lahiya akwai wani ci gaba da za a yi to wannan shine dalilin da yasa ka ga ana ƙara ci gaban ana ƙara shiga matsala kuma sannan su turawan suna ƙara ai ba irin bokon da ake a Niger ba ita ba ake a Faransa ka taɓa ganin wani ɗan boko a Faransa ya yi boko ya saci kudin merin wata meri a ƙasar faransa ya kawo nijar ka taɓa jin an ce ga wani shugaba da ya daitar nama ɗin kudi ana zargin shi a turai gaba ɗayanta babu kenan su bokon da ake koya musu bokon san juna ne bokon gina kai ne bokon haɓaka ƙasa ne bokon yi ma al'umma ka aiki ne mu kuma in kai bokon duka sunanta boko daga kakai kana jin faransanci ko ingilishi sai a kyamatar da kai iyayenka da kakanninka da ƙabilarka ka ɗauke su a raine ka ɗauke su jahilai ka ɗauke su wawaye ka ɗauke su marasa amfani aikinsu ma sunan shi aikin banza ja aikin jahilai duk yadda yake kari ba don haka nan zaman ƙasan ma bisa larura ne shi yasa daga ka samu wata miliyan 500 miliyar ɗaya sai ka kai ta bankin waje saboda tunaninka za ka bar wannan sharar wurin shi ya sanya ɗiyanka ba su yi lakwal a nan don baka ɗauki baka gyara lakwal ba don baka ɗauki nan ƙasa ba ce ka ɗauke ta kamar daba kai ba ka zuwa likitan mu nan su duba ka matarka ba ta aihu ba a nan ɗanka ba yayi ba mura a kai shi nan kenan ba ruwanka da wannan likita ko ta sami ingancin ma'aikata ko ta sami ingancin magunguna a banza don baka ciki kana ɗaya rishin lahiya wuwu jirgi za a ɗauka kai ka turai can ake da masu hankali can aka san abin da ake nan kuma sa karkaru su zo a musu abin da aka musu haka ne? shi yasa kuɗinka ba a nan ba maganinka ba a nan ba kai wani tuhahin da zai sa cehonin da za a mashi a gidan shi bai sayan kayan Nijar. Bai sa tuhon Nijar in ma akwai tuhon Nijar. Bai ya sa ba takalmin Nijar, bai ya yi wanka da sabulin Nijar. Idan akwai madara ta Nijar bai ya sha ta ba, shi kayan shi gaba ɗaya daga waje za a kawo shi don na waje yarda su bai yarda ku ba. Ya yarda da ya mulki a ƙasa ku ya cuce ku amma bai yarda da abincin ku ba, bai yarda shawarar ku ba, bai yarda ku ba. a dabbobi ya ɗauke ku to irin waɗannan ba yadda za a yi da irinsu a ci gaba sai san da al'umma ta amince ita kanta al'ummar nan al'umma ce mai mutunci ina son ka kana so na ina girmama ka kana girmama ni kana ƙaunata ina ƙaunaka ina jin ciwon ka kana jin ciwo na ya zamanto ƙasan muke so al'umman muke so ya raka bakanta mana rai idan ƙasanmu ta shiga damuwa mu raka jin zahi muna jin ciwo idan ana yunwa a ƙasanmu amma ba ka ɗauki in muna yunwa ka ɗauki wannan abin hanyar samun kuɗinka ayye kuwa duniya an yi wari a ƙasa kaza ku ka taimako in an yi taimakon dala miliyan dubu sai a kasa abin dala miliyan ɗaya sauran duk miliyoyin nan a rarrabe shi tsakankanin wanda su ba su bane yin da mu suke yin ONG kaza ta zo ta zubo kuɗi su kwasa kashi 95 ya tafi aljihunsa biyar a ɗanyi abin da aka muku wannan ba ci gaba ba ne amma da al'ummar za ta ci gaba to za ka same ta kanta a haɗa ne tana da alaƙa da juna to wanda shi ne abin kirki shi ya sanya duk waɗanda suka rene mu ba su ba mu ba kyakkyawan reno sai suka lalata mana tunaninmu sai zamanto ba ma san ƙasanmu yau in ka ji an buɗe labarai ba a taɓa a shekara hamsin babu wata ranar ta fito ta faɗi ba a yaƙi afirka ba da ita aƙalla an ce akwai ƙasa uku ana yaƙi ko da babu jewa ba to kuma babu wata rana da za a ce a wannan shekarar babu yunwa a wata ƙasa mu in ka ji labaran yunwa mu ne labaran yaƙi mu ne labaran hori mu ne labaran talauci mu ne labaran kaza mu ne amma in ka ga wani titi mai kyau to su ne in ka ga wani ci gaba su ne in ka ga kaza su ne shin anya waɗannan mutanen tarbiyyar murayi suke ko ku a mummunan tarbiyyar ce suke koya mana inda tarbiyyar suke koya mana tarbiya ce ingantacciya babu keta a cikinta da mun kai inda suka kai kuma inda za ku gane haka duk ƙasar da ta yi watsi da su ta ƙi shawararsu ta ƙi taimakonsu suka ka taimako ta ce batta su suka ga gudunmawa ta ce a mayar suka ce bari mu zuba hannun jari suka ce ba ma so to za ga ƙasar cikin shekara goma ta zo ta kere ƙasashe na duniya mai algeria ta himu ba abin da ta himu tana da isansu muna da isansu tana da dinare muna da dinare tana noma muna noma tana da dabba muna da dabba tana da teku ban mu da teku muna da iraniyo mata da iraniyo ta himu a can mun hita a can amma duk ƙauyen da ya kai girman babban tafki a algeria aikace-aikacen da aka mashi na more rayuwa ba a yi shi ba a birnin yamai birnin yamai kafital ɗin niger gaba ɗaya ba ta kai wata kafital ta wata kwamin rural ba a can menene dalili me sirrin haka dutse hannun riga suka rabu da faransa aka raba albarka kowa ɗauki tashi aka raba albarka kowa ɗauki tashi sun ci gaba ko su ci gaba ba mu da muka gama albarkan muna lallashin su ƙaƙa kwanan nan ruwan daga tana tana daga cikin ƙasashe wulaƙantattu da suka yi wasan tsinuwa da faransa kowa ya ɗaya ma kowa albarka aka raba gari aka ce kowa ya tuka tuwon gari shi ba mu kar a hada a ci tare yau ruwan da yar karamar ƙasa ce dukanta ba ta kai ba jihar da magaran kai ba ta kai ba departima ɗin murya yawan kuma mutanen ba su yi ba da departima ɗin murya amma yau ta hi Nijar ci gaba in ka ga birnin Kigali kamar daga damagaran ne ka tafi dogo haka Kigali take da niyami eh Kigali ta ta Burundi ta ruwan da kai sun wuce mu saboda ni in ka ga Malaysia in ka ga Singapore kaka suke adamu sun yi nisa kai ka ɗauka ba a ma taɓa musu mulkin mallaka ba to dole ɗan boko ba mu hana ka ba boko iboko amma ba faransanci ba muke bukata ka zo kana mana saba saba saba ba mu saba ba da komi mu ga amfanin saba ɗin a ƙasa ka saba da alheri ko ka saba da sharri shi ne ba zancen banza ba so muke in an yi boko mu ga bokon ta yaya al'umma so muke yi 'yan boko mu ga kun iya allura kun iya sana'a amma tun da kuke boko har yanzu makeran gargajiya masu yin fartanya da gatari sun yi abin da niyyar take mora sun yi kanki an yi noma har da kai aka ci tuwo kai ka zama kadir a waye-waye profeso a banza ɗan abin da za a yi mashilla ta ɗirke bahu in an cika baka iya bayi sai gargajiya ta yi sannan wai wannan life technology da kuke mi kuka kera cikinta a technology ɗin life ɗin muha ba kujera ba ake kerawa bare ka tafi mota bare ka tafi moto ka san abin da ake kerawa wai kaka za in ka je lise ta kare ya rika cewa to yadda za ka karbi kuɗi wurin dan uwanka shi ma technology ne to yanzu wannan yan kidnapping da suke rike mutum sai an kai kuɗi shi ma technology ne ana magana wai ka koyi kere-kere kamata a ce ana hada injin moto ana hada injin mota ana yin kaza ana koyan kaza ana koyan kaza wai a koyi wai info technology wannan technology sai technology ta barada ba in ka gama info ne ka hoto da katar na info shi kuma info yaya in biro ne za ka zamna kai nazarin wannan mai shagon yana cinikin jika ɗari to kamata duk kullum ya bada jika ashirin a cikin ɗarin nan ribar jika ya ci ribar dala ɗari ya ci a ribar jika biyar ci ba shi bane tun da ya yi jika ɗari ya baka ashirin ko a cikin uwan ne ya ɗauko bashi ya kama ka in ya tsiya ce ya tafi washi washi ne ilimin wa to kuma dama ilimin aka ce to da kashe kudin shi kashe kudin kuma ba a yi wannan ba ilimi ba ne tsakanin da Allah ku taifu sake ilimi ku je ba ku yi ba ilimi mu mun ga masu ilimi a ingila a faransa a italiya a germany a wane ne sun gina kasashensu da china sun gina kasashensu mu kuma kun kashe kasashenku wai jori da mulki a kasar nan meye diplom din shi a diplom ne nake so ga birebe ko eh birebe ce ko kamar bak eh bai kai ba bak amma jori mai karamin ilimi jahili ne a wurin yan boko tun da birebe ne yanzu wannan bireben ɗan tulin kura ma shi ya zama kamar kyauta da ya mulki ya bar bedaren bankin bedaren ya bar ta da miliyar saba'in a shekara tara da kawata an kawata da miliyan saba'in kowace miliyan ta ci riban miliyar amma jahili ne ba a wurin 'yan boko kuma ya yi kamfanoni guda saba'in da shidda jahili kuma ya aka sami yanzu waɗanda suke ba lisansiye ba suna da daktora wani ma yana da profeso ne wani masters digiri gare shi yanzu kamata a ce abin da joriye a shekara biyar su su yi irin shi so ɗari su da suka zo he suka kashe abin ashe gara wancan jahilin da mu da ilimin nan wallahi ba mu ci bari ba shi banda gardama da hayaniya bai kama na komi ba ilimin ya zaman to irin yadda iblis yake da ilimi ba a ci riba shi to haka ilimin ku ba mu ci riba shi ya ku masu ilimin afirka ku sake ilimi ku sake tunani duk in ka je bankunan switzerland kudaden shugabannin afirka ne 'yan siyasa afirka suka cika shi da kudi kuma wai masu ilimin kenan Allah tsare mu ya sanya la tabdila li khalqillah la tabdila li khalqillah wannan ladin ba an kore bane ana hana ka ne kar ku musanya addinin Allah kar ku musanya tsarin gaskiya ya koma na ƙarya kar ku koya ma mutane zamba bayan da mutanen nan suna da adalci kar ku koya musu cin amana bayan suna da amana la tabdila li khalqillah sai Allah ke cewa zalika dinul qayyum wannan shine addini na gaskiya tsayayyen addini sai Allah ke cewa walakin akthara an-nas la ya'lamu walakin akthara an-nas sai dai yawan mutane mutane da mafi yawa la ya'lamu bisan ba gaskiya ba addini da zai hudda jama'a daga matsala wallahi sai adalci babu inda kake samun adalci kuma sai a musulunci saboda annabawa ma na da da kaga sun hudda kasarsu daga matsala adalci ne suka yi musulmi ne shi yasa annabi Musa ya yi karhin Fir'auna saboda annabi Musa adali ne musulmi ne Fir'auna kafiri ne azzalimi amma yanzu cece ku ce yawan lauyoyi yawan aboka iya turanci bara demil ban ta hi demil ban tiyan demil dinar ta hi demil ban demin didu ta yi demin didinar kenan ba sharri bai baya sai dai ya gaba da abin da suka sa hannu ana gama huta ce sai a ga an ƙara shiga to ya kamata a sake tsari sai Allah ke cewa bi munibina ilayhi wattaquhu wa aqimus salah wa la takunu minal mushrikin Allah ke cewa munibina ilayhi ku zamanto raji'ina ilaihi kuna masu komawa zuwa ga Allah wajen a yi mushi da'a wattaquhu ay khafu ku ji tsoron Allah waraqibuhu ku kiyaye ku tsare haƙoƙin da Allah ya ce ku tsare Allah ce wa aqimus salata ku tsaye da sallah wahiyat wahiyat da'atul azimatu ita ce da'ar Allah wadda ta fi komai girma duk mutumin da bai sallah ko ya ce maka yana da gaskiya ƙarya ki duk mutumin da bai sallah ko ya ce zai yi alheri ƙarya ki duk mutumin da bai sallah ko ya ce zai riƙe amana ƙarya ki in ya ce zai yi gaskiya ƙarya ki gaskiya sai mai sallah amana sai mai sallah albarka sai mai sallah in kana son ka yi albarka raka sallah in kana son ka a samu albarka raka sallah in kana son ka yi adalci raka sallah wattaquhu wa aqimus salah yace ku kiyaye dokokin Allah sannan ku tsaye da sallah wala takunu minal ولا mushrikin تكونوا من المشركين wala takunu minal kar ku kasance cikin masu hada Allah da wani bal kunu min- minal muwahhidin ku kasance masu cikin waɗanda suke kadaita Allah da bauta al mukhlisina lahul ibada wanda kuke tsarkake ibada tsantsa ga Allah la yuriduna biha suwahu ba ku nihin wani Allah da ibada ku sai Allah sai yake cewa من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا mm, كل حزب بما لديهم فرحون kar ku zamanto cikin mushrikai ku zamanto cikin muminai musulmi muwahidai min alladhina cikin waɗannan farraqu dinahum wanda suka rarraba addininsu ana karantawa farraqu suka kyakketa addinin gida gida gida gida gida gida gida gida gida wana dan kaza ne wana dan kaza ne dan dan dan dan dan yan yan yan hakan mutakin ha aje yan wuta asalin kuma addini ɗaya in kuma ana karanta min alladhina faraku wanda ma suka rabu da addinin gaba ɗaya sai sunan sai kamai in ya sa babban riga ya sa hula kaman yayi limanci wani ma zai sa hulai ya sa babban rigai ya ka alkyabba ya yi rawani ya riƙe sanda ɗauka za ya ce mambari zai hauce inna alhamdulillah na hamaduhu wa nasta'inuhu a shaidan gargajiya ne kawai rawa za ya gaba shi ka ce to duk wani rigar da duk adan da ya na amshi rawa ne ka ce inna lillahi girma baci duk algaba da kasa kawai don a yi rawa subhanallah ai wannan ba daidai ba ne kaga kamar kamar lima shi yasa wani gwamna da aka yi a Najeriya Allah saka mai da alheri ran na he taron sarakuna kowane sarki ya shigo to akwai sarakuna na arna guda hudu su ma he suka shigo masu martaba ne da rawan ya ce kai wani kuma waye aka ce wannan ai ranka yadda mai martaba sarkin gari kaza ne ya ce ban san ba wannan garin da masu martaba bari ha a yi wannan a ƙasar ban santa da martaba ba ya ce kai ba kai bane ba ne ya ce wannan ri- shigar da kai da alkyabba da shakwara da jamfa da wando da rawani shiga ce wanda dan hoto yake hawa mambari da ita shi ne za ka je ka shafar kutu wace ka cire mana riga ka tashat abinda na san ka da shi gajeren wando nan za ka tashi wallahi ya cire wannan rauni ya ce na cire ka daga sarauta yau shi arne ya samu sarauta ya ce na cire ka kuma ka in na ƙara ganka da bari ga zan mulakanta ka ya ce sashe ka da gajeren wando ka teka a nan ya sa gajeren wandon ta shaɗa ya ce to haka na san ka a maran martaba ni ban san ka a mai martaba kana so shugaban musulunci wannan ba kamar musulmi to wannan shine ake so in muka yi kama da abu to mi kamar shi kar mu zamanto mai rabu da addinin sai kama sai zance amma babu addini so ake yi yadda muka yi magana to in an zo sallan mu haka in an zo azumin mu haka zama da iyalan mu haka zama da iyayen mu haka zama da 'ya'ya haka zama da makwabta haka makwabcinka in aka tambaye shi wane ne wane ya ce wane musulmi ne yana muna abin da annabi ya ce a yi alama kenan kai masoyin annabi ne ka karbi shawarar masoyinka mi masoyin mu ya ba mu shawara a cuci makwabci ko a a kyautata a kyautata mishi matukar kyautata kenan idan ka cuci makwabcinka baka ɗauki shawarar manzan Allah ba wa ya ce ka cuci makwabcinka shedan da magoya bayan shi su suka ce ba ruwanka da makwabcinka kai ta kanka ka yi ta kanka amma manzan Allah yake cewa karkace abinci makwabcinka bai ci ba ashe in manzan Allah masoyinka ne ka yarda manzan Allah abokin abo abun koyinka ne to sai a ganka kana kyautata ma makwabcinka manzan Allah ya ce a kyautata ma iyayen da suka haife mu a girmama su a ji tausayinsu a musu biyayya a musu da'a a faranta musu rai a nuna musu duniya ba wanda ya kai su daraja haka ne in jiwa in ji manzon Allah in ji manzan Allah in ji Allah idan kai na Allah ne kai masoyin manzan Allah ne sai mu ga babanka bai cikin wahala amma yanzu ka yi lissahi manya-manyan mutanenmu musamman 'yan bariki wanda suka kai nesa wallahi idan suka je ya mai dinna suka samu manya-manyan gidaje dukiya ta rika shigowa to ubansu bai isa ba ya ba su umarni su bi da ka bi in kana neman wani abu wurinsu da ka zo wurin ubansu gara ka je wurin kanwan matarsu wallahi in kaga kanwan matarsu kace ran kirɗe da Allah ki gaya ma oga madam ta gaya ma mai gida ni fa ina cikin matsala idan wannan yari ta ce yan- ta yi tausayin ka to kai an kare maka tausayi ta ce baka da gida wani Eh, inna lillahi ai bai kamata ba to in Allah da baka shekara ba gida amma dan baban shi kuna yi da shi wallahi da wuya ka fita kunya in ya matsa ya matsa a ce baba abin ne mewa gaji ka hamsin ka bashi ya hakuri amma idan mata shi ta yi magana sai a bada ne wani muka gani a wata supermarket a Abuja ta
hece hori ake in ya shiga in aka ciko irin wannan kura tare da kaya tura nan ba wanda ake tura he an ciko ta sai a zo a zuba a mota sai a koma wani sashen muka ce kai wannan ko sabga ake a gidan yace a baban madan yace zai zo nan da sati muke shiryawa kan yanzu bai hago ba an yi cewa ne ya fi na miliyan bakwai ta ce baban madan ne amma san da baban shi zai zo da aka ce ya shigo gari ya ce baba ai mu nan ba ƙauye ba ce ba a ga- ba a shigowa sai an gaya mu yanzu amma in a ina kake ka- ya ce ina tasha to ka tsaya zan tura yaro mu mun yi bulaguro zan yi waya da yaro na kai ma kuɗin mota ka san inda ka koma sai a kama dubu ishirin da biyar ka ce ya yi ƙoƙari ya koma gida wato uban nasa kenan eh suna mutum ba sun samu gana inna lillahi wa inna ilaihi da Allah wannan yanzu ya bi shawarar manzan Allah ko me ya gama da yanzu yanzu mutumin da aka ce shi da matar shi babu tausayi sai cin amana matar da ita da tsankanta da mijinta he sata ta cuce shi ta daki 'ya'yan shi ta kulla ma iyayen shi mugun abu ta ma je ta hada ta je ta yi wani wuri ta yi zina yanzu nan matar an sun lissa wata cikin matan da mandan Allah ya ba shawara suka yarda to ya kamata mu gane in kuma musulunci muke mi da gaske ƙarya ni musulmi ne ba a nan ba ni in na yarda kai musulmi ne kai ka yarda ni musulmi ne ka yaba ni an je lahira Allah bai gode ba me amfanin yabon ku amma in Allah ya gode ko ba ku gode ba an samu nasara shi yasa ke cewa min alladhina farraqu dinahum wa kanu shiya'an wanda suka rarraba addinin su suka zaman to shiya'an kungiya kungiya asalin shi'a kamar a ce kungiya kungiya ashe kaga a musulunci ba a buƙatar kungiya sai in larura ta kama me larurai dole an ce komi he ya zo a kungiya sannan za a baka izini in kana wa'azin nan sai aka ce sai kun yi kungiya in ba ku yi ba ba kun yi ba wa'azi sai kaga yana tilasta ku akai ya yi ta mana kan sai ku yi ta dan ku kare wancan sharrin dan ka hana ku karatu da karantarwa amma kar ku dauka wannan kungiya ita ce addinin yawwa wanda bai cikin ta kaman ba musulmi bane yau ba dole bane ya shiga kungiyar ka kwarai kuwa.
kawai in yana bin annabi Muhammadu bane cikin kungiyar ka sai me lahina to ni da na ba annabi Muhammadu ba ta kungiyar ka kawa bana ya kungiyar banza ba kungiya ake bi ba manzan Allah ake bi in kungiyar an kawa ta bin manzan akan a tabi manzan Allah kungiyar mai albarka ce in kungiyar ta saba ma bin manzan Allah tsinan na kungiya ce ko suwa suke cikin ta shi sanya ba a kare kungiya ana kare sunnar annabi Muhammad ana kare littafin Allah alkur'ani wanda duk yake kan littafin Allah alkur'ani sunnar mu bisa sunnar manzon Allah kalkashin fasarar sahabbai to mu da shi garin mu ɗaya gidan mu ɗaya manufan mu ɗaya kwarai kwarai kwarai ka gane don haka nan ina ka ina son ni da kai mu bi qur'ani da hadisi akan fasarar sahabbai Hwasa ƙungiyar ka on hwasa tawa in muka bi wannan mun zama ƴan ƙungiya da amma duk yadda da kawo kungiya na ba ta kariya bambu ba sunna bambu ba alkur'ani a banza kungiyar 'yan shusha na tahita kwarai kungiyar 'yan yanka rake tahita ba a alfahari da kungiya ba a tara ma kungiya mabiya manzan Allah ake tara ma al'umma su bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ba dan larura me kawo mu da manzan Allah ya kawo hawa babban kungiya Kwarai.
sunna shi larura ce aka ce demokuraɗiyya ta zo yadda ɗan sandika na transfer sai ya yi ƙungiya ni ma in ganyi abin he na ƙungiya kaga dole in yi don in kare kaina amma ba ita ke daraja ba da haka idan kana da ƙungiya kai na da ƙungiya ta na san kana bin Allah da manzon shi to ɗan uwana ne kai waccan ƙungiya he ma'aji ta a to na ji wata ƙungiya a Niger take idan na je Sudan na tarda musulmi ba ƴan ƙungiyar mu bane su ma musulmi kwana ne a musulmi ne ma idan na je saudiya dan saudiya da zai baka limanci kungiyar ku ya ya san kungiyar ka Ka.
ya taba shigarta A'a.
ya san kun kafa ta ka
ta haka ba maganar kungiya ba ake jama'a Allah ta'ala ya samu dace kar ku zamanto kungiya kungiya ku rika rigima akan kare kungiya ba kan kare addini ba kuna rigima ai wani bai shiga ba kungiya ta lokaci ya ku? ina ga lokaci yayi kullu hizbin bima ladaihim farihun kowane ɓangare abin da ke tare da su suna alfahari da shi wannan aya bari mu bar ta sati na sama za mu sake Akwai yan karanta ta saboda akwai yan uwanta da dama Ƙwarai.
don mu fayyace tsakankanin meye musulunci menene ƙungiyoyi idan ƙungiya ita ake kariya ko addini ƙungiya in tana kare addini ake kare ta ba a kare ta in ba ta saba ma addini Allah samu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum